نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
باب في الطعام والشراب مم. باب في الطعام والشراب wato wannan babi yana bayani dangane da hukumce-hukumce da kuma ladubba na abinciccika abincin da yake ya halitta mutum musulmi ya ci da kuma wanda bai dace ya ci ba da kuma ladubba wanda shari'a ta musulunci ta tanadarwa dukkan wanda yake nufin zai ci abinci ya ladabtu da waɗannan ladubban washarabi da kuma hukumce-hukumce da ladubba waɗanda suke da alaƙa da kayayyaki na shaye-shaye irin abubuwan sha kama tun daga ruwa har ya zuwa abin da ya sama da shi wato wannan babin zai tattauna ne a kansu na'am وإذا أكلت أو شربت Mm.
فواجب عليك أن تقول بسم الله وت- ونتناول بيمينك
malam ya ce wa iza akalta au sharibta idan kana nufin za ka ci wani abinci ma'ana wa iza aratta an ta'akula idan kana nufin za ka ci wani abinci au sharibta ko kuma za ka sha wani abin sha to fa wajibun alaika wato sunna ce mai ƙarfi a kanka kai mutum musulmi to sunna ce mai ƙarfi a kanka an taƙula bismillahi wato ka ce zan sha wannan abin sha ɗin ina mai neman taimako da sunan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa in sha shi lafiya zan ci wannan abincin zan fara shi ne da sunan Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka kore shaidankin da yake tare da kai a wannan lokacin wanda yake so ya yi tarayya da kai cikin cin wannan abincin ko shan wannan abin sha ɗin saboda duk wani wanda ya ce zai ci abinci ba tare da yayi basmala ba to shaidanne suna kewaye da shi yana saka hannun shi cikin wannan abincin ba tare da yayi bismillah ba to za su zo su raka ci tare da shi ya kare gashi abincin yana da yawa amma ya rasa ya ce ni ina ya shiga cikin nawai kamar binciko mai ba saboda ya ci da shaidanne amma yana bismillahi shikenan waɗannan shaidannan za su tafi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa na'am wata tanawala biyaminik sannan kuma sunna ce mai ƙarfi idan za ka ci abinci ka dinga ɗokan wannan abincin da hannunka na dama ka dinga ci saboda wannan ita ce shine ladabin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koya wa agolan da yake gidansa umar eh, umar dan abi salam dan abi salima kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wannan umar dan abi salima salima lokacin da yana cin abinci a gaban ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi ba ruwan shi ya saka hannun shi a nan ya taɓo can ya ɗako can za Allah ya ce da shi ya hulamu sammillah wa kulbi yaminik wa kulmin mayalika ya ce fama zalat tilka tsimati ba'adu to ya ce tun da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gaya mun waɗannan ladubban na fara cin abinci ya ce yaro in za ka ci abinci na farko ka yi bismillah sannan kuma ka ci da hannunka na dama sannan kuma ka ci gaban ka kalkara ka cin gaban wani a ce to tun daga wannan rana wannan ita ce siffar cin abinci na sai na yi basmala sannan in ci da dama nan kuma gabana kaɗai zan ci bana cin gaban wani inda tare muke ci da jama'a na'am فإذا فرغت فقل الحمد فلتقل الحمد لله fa'iza faragta idan ka gama cin abinci ko ka gama shan abin sha to falta ƙuli alhamdulillahi wato sai ka ce alhamdulillahi wato godiya ta tabbata ga sarki Allah wanda ya bani damar shan wannan abin sha har na zo ƙarshe amma ka ƙaru wannan abin sha ɗin ko kuma cikin kai ƙoshi na'am وأحسن أن تق- أن- أن ترعق يدك قبل مسيحها wa hasanun sannan kuma wato abu ne wanda yake mai kyawu sunna ne an tal'aqa ya daka ka wato ka ka me ake ce mishi ka suɗe hannunka kafin ka wanke ta ko kuma kafin ka ka shafe ta da da abin da ya shafi ko ƙasa ko da wani abu makamancinsa an gane ko kamar yadda ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadithi na bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha wato idan dai ɗayan ku ya gama cin abinci to kada ya kuskura ya goge hannun shi da minshuwar ko da ƙasa ko da wani abu hatta ya la'aƙa ya dahu har sai ya suɗe hannun shi sai ya suɗe hannun shi da kanshi auyul ha ko kuma a suɗe mai ita idan ya zamanto mutum ne wanda yana da mace zai iya ba ta suɗe mai hannun shi ko kuma ya baiwa bawan shi wanda yake mai hidima ya ce suɗe mu wannan hannayen na saboda na ci na ƙoshi suɗe mu wannan hannun nawa babu laifi an gane saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu a ƙarshen hadithin kamar yadda yake cikin muslim hadithin jabir ɗan abdullahi da abi huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da su da allah ce fa inna hula ya dari fi ayi ta'amihil baraka dan shi mai cin abinci bai san ba a wani abincin ne albarka take a wanda ya saka a cikin nashi ne albarka take ko kuma a wanda yake ragowar na cikin kwano ko kuma a ragowar na jikin hannayen nashi wannan anan ne albarka take to da haka sai ya kokari ya suɗe hannayen shi hannun shi da kyau a dan ya san dai ya tabbata ya cinye abincin gabaki daya na'am ومن آداب الأكل أن تجعل بطنك ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس Malam ya ce wa min adabil akl yana daga ladubba na cin abinci. Idan mutum zai ci abinci akwai waɗansu ladubba wanda shari'a ta musulunci ta tanada. Saboda kula da lafiyar mutum. Yana daga cikin wannan ladubba an ta ja'ala batsanaka tsulutan litta'am wa tsulutan lisharab wa tsulutan linnafas. Wato idan za ka ci abinci ka auna. kale zamanto kawai ka samu miya mai daɗi ka samu shinkafa mai kyau kawai ka eh ka ji baguri yana cewa malam ka kare ta kare ka eh akwai ƙari ka kasa cikin ka gida uku shine an taj'ala batanaka thalathata aqsami ka kasa cikin ka gida uku ka maida shi gida uku kashi ɗaya sulutan litta'am kashi ɗaya cikin wannan ukun ka zuba abinci a ciki ka ci abinci daidai gwargwado in shinkafa ce da miya in wake ne da shinkafa in tuwon labshi ne in maka ce in nama ne shi dai a kashi ɗaya za ka ci za ka zuba a cikin naka wannan za ka zuba wannan abincin wa sulutan lisharab sannan kuma kashi ɗayan shi kuma sai ka jinkirta shi saboda ka zuba abin sha a ciki saboda zai iya yiwuwa akwai wani tukudi da aka dama maka ko wata hura ko wata oriba da ka shigo da ita a leda ko wani ji da makamantansu to sai ka saka wannan abin sha ɗin a cikin wannan kashi ɗin cikin kashi ukun nan wa tsulutsallin nafas wato kashi ɗayan shi kuma sai ka ware shi ka bar shi saboda lumfashi ya dinga shiga yana fita ya zama to ka kula da bangaren lafiyarka sannan kuma ka kula da bangaren yadda za ka kiyaye lafiyarka saboda idan ya zama to kana cika cikinka kyak lumfashi ma sai sama-sama za ka dinga yi to wannan yana janyo maka matsala yana gadar da yawan barci inda ya zama to mutum kullum cikin shi a cike to ba zai yi abin da yake so ba don wanda yake so yi kiyamun laili da dare to ko in ya share abincin amarya hoto ina ga da shi da ƙiyamulele sai dai daren gaba an gane ko wato ba a cika ciki da kyau in kana so ka hana idan ka barci saboda yunwa ita kanta tana hana mutum barci to idan kai ekonomi ka daidaita maimakon abincin da za ka iya cinye shi a zama guda ka kasa shi gida biyu ka ci kashi ɗaya ka bar kashi ɗaya to wannan zai taimaka maka sosai akan wato ka ci nasara akan abin da kake so za ka yi amma in ya zama to ka cika cikin kama ƙil to za ka ga cewa dama barci ba nema ba ne an bugi can an bugi can barci abin nema ne ba yanzu ba za a gan shi kawai kana shinkori sai ka hulka ka karhe hudu da rabi ka ce to idan nake so in tashi tun karhe uku shine da hudu da rabi ce to bari in dan juya kaɗan nan da minti ishirin in tashi ya kawo ya ka ga rana ta fara fitowa wannan illar kenan cin abinci da yawa to amma in ya zama to mutum fa cin abinci kaɗan zai kawo mai raunin jiki to shari'a ba ta yadda ya ci abincin wannan kaɗan ba sai ya ci gwargwadon yadda yake tunanin in ya ci zai samu ƙarfin jiki irin misali mutumin da zai yi azumi karka mishi wannan tsarin mutumin da zai yi tafiya mai tsawo kala ka mai wannan maganar saboda in ka kawo mai ma in yi aiki da ita to gobe zagin ka zai ce kawai ne zai bani mugun shawara ina ganin abincin amma bai ishe ni ba kawai na bari saboda wani shi ba zai aiki da hadisin da ka faɗa mai ba da maganar ka kawai zai faɗa da cewa da ne ya kamo wannan shawarar ina zaman zama na da dai kullum azumi na nake lafiya kalau in tafi gona dawo amma yanzu yau tun daga gonar na fara jin yunwa ya ce tun daga sa ɗai ya ce ban zi ban gani haka wani faɗa wani wani wani ba zamar mene ya ce yau rana ake wallahi ya ce tun daga sa ɗai ta rana ya ce ban zi ban gani ya ce kwanta daji wa Allah an gane to dukkan wanda ya zamanto wannan cika cikin shine zai taimaka mai akan ibadar Allah akan bauta ga Allah subhanahu ta'ala to shi wannan ba laifi zai cika cikin shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a hadisi yake cewa ma mala abunu adama wi'a'an sharran min baɗani wato ɗan adam bai cika wata sarita ba bai cika wata jaka ba wanda ita ce mafi sharri sama da jakar cikin shi mazala ce bi hasibi bin adama loƙayi matun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa shurubul wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi wato ya ishi ɗan adam waɗansu 'yan lomomi wanda zai tsaye da gadon bayan shi da su idan ya zamanto ya ce shi loma uku hudu ba za ta ishe shi ba sai wata loma talatin ko ashirin da biyar to abin da ya kamata shi ne kasa cikin nashi gida uku kashi ɗaya cin abinci kashi ɗaya shan abin sha kashi ɗaya saboda lumfashi shiga shi da fitar shi na'am
وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك ولا تأخذ لقمة حتى تبلغ الأخرى sannan kuma malam yace yana daga cikin ladubba na cin abinci idza akalta ma'a ghayrika idan dai zaka ci abinci tare da sobanka ba kai ɗaya bane zaka ci abinci ku biyu ne ko ku uku ko ku hudu ko sama da haka nan to in zaka ci wannan abincin akalta mimma yalika to ka yi ƙoƙari ka ci da abin da yake gabanka ka ci abin da yake gabanka kalkala ka miƙa hannayenka a kowane ɓangare na wannan tire ɗin amma wannan in ya zamanto abincin duka nau'i ɗaya ne amma in ya zamanto abincin ba kala ɗaya ba ne kala biyu ne ko uku ko hudu wato mukhtalif ne kuma sai ya zamanto kai inda kake kin wannan abincin ba shi kai bukata ba akwai abincin da kai so a cikin tira kuma shi wannan wanda yake wannan gurin da yake cin wannan abincin ka ga yayi fuska ya ki miko maka ba laifi zaka iya mika hannunka ka dauko saboda wannan abincin ba kala ɗaya bane ana magana akan idan abincin ya zamanto kala ɗaya ne wanda duka shinkafa ce to ka miƙa hannunka a can ka miƙa a can ka miƙa a can wannan bai yi ba saboda a ciki babu kiyayewa haƙƙi na ɗan adam saboda wani dama baya son cin abincin da kai wani zai iya tunanin ma cewa shi hannunka bai yadda da shi ba to amma kana sawa hannu a gaban shi to za ku yi rikici da shi kida Allah tashi daga cikin kazaman banza an gane to amma in ya zamanto abincin kala ɗaya ne to ka ci gabanka wannan shine abin da shari'a ta musulunci ta tanada na ladabi sannan kuma wala ta khudh luqmatan hatta tafruga al-ukhra sannan kuma kadda ka kuskura ka ɗauki wata loma a hannunka har sai ka gama haɗewa wanda ka ɗauka kafinta har sai ka gama cinyewa wanda take bakinka kale zamanto wani abincin a hannunka wani a bakinka wani a tire ya zamanto in aka ga abinci a hannunka to na bakinka in aka daga kai aka ga bakinka to bakinka ya fasa motsi kana so ne za ka kai abinci bakinka amma kale ya zamanto abinci dumu-dumu a hannunka bakinka ka cika shi ka kasa yin magana kuma ga abinci a tare to wannan shine ake ce da shi haɗama to wannan karka yi haka nan saboda wato laduba na cin abinci akwai abubuwa da dama wanda shari'a ta musulunci ta tanada haka ne yana daga cikin laduba na cin abinci mutumin da zai ci abinci tare da jama'a to ya dinga lura da yadda jama'a suke in karamar loma suke yi shi ma ya zama irinsu ko da a gidan shi babban loma yake to in dai a cikinsu yake to shi ma ya raka karamar loma kada ce ainihin haka ne halina na saba an gane ko ya raka ƙaramar loma saboda kada ya yaudare su sai dai in su suka mishi izini suka ce wani mun san yadda kake cin abinci da tun muna yara to yanzu ba laifi tun da abinci yana da yawa ka yi ta ɗirkali yadda kake so an gane na'am wani abin ana fasfil ina yayin da shirbika wala ta tanaffas fil ina'i sannan kuma bai dacewa wato wanda zai sha wani abin sha ya yi limfashi a cikin wannan akushi ɗin bai dace ba ya yi limfashi a cikin wannan abin sha ɗin inda, inda shurbika a lokacin da kake shan abin sha bai dace ba abin da shari'a ta yadda da shi shine za ka sha abin sha ka yi limfashi uku in kaɗan sha kaɗan sai ka ɗauke daga bakinka ka yi limfashi ka ce alhamdulillahi allo ka maida ka ce bismillahi ka sha ka sha ka sha ka dawo da shi ka ce alhamdulillah hallo ka yi lumfashi hallo kuma ka maida ka sha ka sha ka sha hallo kuma sai ka ajiye ka ce alhamdulillah ka yi lumfashi wannan shine abin da shari'a ta musulunci ta tanadar kamar yadda ya tabbata wato cikin sahihain hadithin tsumama tubun abdullahi ya ce anas ɗan malik allah ta'ala ya ƙara yadda da shi kane ya tanaffasu fil ina'i marratain aw thalathan kamar yadda ruwaya ta bukhari ita ce ta tabbatar da waɗannan dukansu ya tanaffasu fil ina'i marratain aw thalathan amma ta muslim ya tanaffasu fil ina'i thalathan wato yana yin lumfashi lokacin da yake shan abin sha a cikin makayi to yana yin lumfashi sau uku ya sha ya aje ya sha ya aje cewa za'ama annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana ya tanaffasu talatan kuma ya raya cewa ya ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana yin lumfashi sau uku na'am
wani tubi ne na ƙadaha an fi ka sun matu'a wirhu in shi ta wal tubini laɓadaha wato ka nesantar da wannan akushi wanda kake shan abin sha a cikinsa to ka nesantar da shi an fi ka daga bakinka lokacin da za ka yi lumfashi ɗin saboda idan mutum ya yi lumfashi a cikin abin sha zai iya yiwuwa wani miyau na cikin bakin shi ya zuba a cikin wannan ruwa ɗin wato kuma wato likitanci ya tabbatar da miyau na wani yana iya saka cuta ga wani an gane ko to da haka lokacin da mutum zai yi lumfashi sai ya kawar da wannan abin sha ɗin daga bakin shi saboda koda wajen lumfashin nashi ya fitar da wani abu ba zai fada cikin wannan ruwan ba an gane ko summa tu'awiduhu in shi'ta sannan kuma sai ka maida wannan akushi ɗin ka ɗora shi akan bakinka idan har kana tunanin abin shan bai ishe ka ba ka ci gaba da sha mukwat mukwat mukwat allo in ka gaji kana fama ka yi lumfashi to ka ajiye wannan abin sha ɗin ka yi lumfashi ka huta sannan kuma ka mai da kayanka na'am ولا تعب الماء عبا ولتمسه مسا wala ta'ubbal ma'a kadda ka kwankwaɗi ruwa abban kwankwaɗa wato idan aka ce al'abbu wato shine irin yanda kurciya ko tattabara take shan ruwa in ta tsoma bakinta a cikin ruwa tsu-tsu tana kwankwada da ƙot ƙot iri yadda in ka zo daga gona ka gaji kana jin ishi ruwa mai tsanani aka maka ruwan sanyi yadda in kana shan shi kamar ka cinye shi to wannan shi ne ake ce al'abu irin yadda raƙumi za ka ji in yana shan ruwa in kana kusa da shi za ka ji yana mukwat mukwat to kalka yi irin wannan saboda zai bata maka kayan ciki an gane zai bata maka lafiyarka wal tamassahu massan wato idan ka tashi za ka sha shi ka tsotse shi tsotsa wato ka sha shi a hankali a sannu-sannu har ka gama gwanda a ce wane na warshen ruwa gare shi da a ce wane cikin sai gwardu goma za ga shi tun da ya gama cikin shi wanda a ce hei kusa minti guda yana shan ruwa saboda kiyayewa lafiya ne na'am
وتلوه أهمك وتنعمه مضغفا قبل بلعه wata luku maka malam ya ce sannan kuma yana daga cikin ladubba na cin abinci idan mutum ya saka abinci a cikin bakin shi ba haɗiyewa ake kai tsaye ba ya tattauna shi da haƙoran shi saboda kowane abu da Allah ya yi wa ɗan adam wa akwai hikimar da ta sa aka yi mishi shi to kale ce ni abinci ni din taurin shi din kazan shi kawai in na sa shi a baki ban na tamna shi nake haɗiye shi in dai wanda ake tamnawa ne to kalkace kai kana da baiwar ba sai ka tamna ba za ka haɗi ya tattauna abinci wata luku maka ka tattauna abincinka a cikin bakinka ka tattauna shi da haƙoranka wato na imuhu madghan wato ka nike shi liƙu ya zamanto ya taunu da kyau rabula bal'ihi kafin ka haɗiye shi kafin ka haɗiye shi ka gyara shi da kyau ya zamanto kawai zai huce daga makogoro ne bayan ya nuku da kyau kala ya zamanto tahuna taka tahuna ce wanda kullum ana mai da tishi ya haka za a ce wannan nikan bararras ne ka yi shi nika da kyau yadda in in ya zamanto wane ya fi wane kyawun nika to zai fi shi kasuwanci to haka nan kai ma in kafi kowa iya niƙewa abincin da ka sa bakinka za ka fi kowa kula da lafiyarka. Na'am.
وتنظف فاك بعد طعامك Wato nazifu faka sannan kuma wato yana daga cikin ladubba na cin abinci. Bayan ka gama cin abinci ka tsaftace bakinka, ka gyara bakinka kal ka bar shi dandajan. wani ya zo ce nake ganin mutu a kurere tun bakin ka kace wallahi ba ka ce muka ci ko kuma irin kakon biyu baka dan ci nama ba kuma ka ci nama daga cikin gida kwanan ka baka wanke baka fito a ce ya ne ya ce wallahi nama ne nasu babu ruwa a to a tsaftace baki a gyara shi a kurkure shi Mm.
وإن خسرت يدك من الخمر Mm.
واللبن فاحسن Malam ya ce wa in ghasalta yadaka idan ka wanke hannunka na dama wanda ka ci abinci da shi minal hamari saboda abinci wanda ka ci wanda yake ɗauke da romuwa irin ka ci nama ko kuma ka ci abinci wanda yake ɗauke da mai ka ci shinkafa mai mai ko maka mai mai wato wanda za a ga cewa matsi a hannunka to idan ka wanke wannan hannun fa hasanul kayi abu wanda yake mai kyau wato haka shari'a ta musulunci ta so an gane ko ka wanke hannunka sannan kuma ka wanke bakinka wallaban hakanan kuma idan ka wanke bakinka saboda ka sha madara ka sha nono mai kabri ka gama cikinka to wannan shi ma fa hasanun kayi abu wanda yake mai kyawu na'am تخلل ما تعلق بأسنانك من الطعام ma ta'allaka bi asnanika dukkan abin da ya rataye da har da haƙoranka min at'ami na abinci wa tukhallilu sai ka tsatsafce su ka tsatsefe su ka gyara su da kyau wato ya zamanto tsakanin haƙorinka da ɗan uwan shi ba wani abinci wanda ya mallaki ka kula da kyau saboda wannan yana haifar da wato lalacewar haƙora yana haifar da warin baki ka dinga kula da shi bayan ka gama abinci duk abincin da kasancewa idan ka ci shi yana iya tsayawa a jikin haƙora to ka kula da kyau ka gyara shi
ونهى الرسول عليه السلام عن الأكل والشرب بالشمال
wani har rasulu alaihi salatu wassalam ma'aiki tsira da aminci sun tabbata a gare shi ya yi hani anil akli wa shurbi bishimal dangane da cin abinci ko shan abin sha bishimali da hannun hagu wato abin da ake yi da hannun hagu duk wanda kaga yana cin abinci da hannun hagu tare da cewa yana da hannun dama ko yana shan abin sha da hannun hagu tare da cewa yana da hannun dama wannan yana kwaikwayon shaidani ne ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce la ta'kulu bishimali wa la tashrabu biha fa inna shaytana ya'kulu bishimali wa yashrab da Allah ya ce kada ku ci abinci da hannunku na hagu hakanan kada ku sha abin sha da hannunku na hagu dan shaidan yana cin abinci ne da hannun shi na hagu sannan kuma yana shan abin sha da hannun shi na hagu don haka ko da yaro ne a farkon tashi kada a saba mashi cin abinci da hannun hagu an gane ko a saba mai cin abinci da hannun dama na'am وتناول إذا شربت من على يمينك malam yace idza sharibta idan aka zo kuna cikin jama'a aka damƙa maka abin sha a hannunka aka damƙa ruwa a hannunka ka sha ka gama cikinka to idan ka tashi za ka meƙa shi ba leƙa ba za ka yi ka ga wane ne abokinka ka ce kwana gashi ka sha sunna ta ta jama'a shine tunawilu man ala yaminika wato kana meƙa wa wanda yake ɓangaren ka na dama ko da ya zama ya fi kowa yarinta a ciki ko da shi ne ƙaramin a nan to za ka miƙa mushi ne kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya yi hakan ɗin a gidansu anas ɗan malik anas ɗan malik kamar yadda yake cikin sayi hain ya ce a ta na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi darina hazihi fastasqa فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ya zo mana a gidanmu da ya zo sai ya nemi da a zo mai da abin sha ya ce sai muka tatso mai wato nonon wata tinkiyarmu muka kawo mishi ya ce kuma sai na ɗan haɗa shi kaɗan da ruwa na cikin rijiyarmu sai na bashi ya ce wanda yake hagun ɗin shi a zaune abubakar ne wanda yake setin shi a zaune umar ne wanda yake damar shi wani ɗan karkara ne فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gama shan wannan madara umar da shi ya san ba shi za a miƙa ba ya ce ya rasulallahi ga abubakar nan dai a hannunka na hagu fa'adal a arabiya fadlahu sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya meka kwano ga wannan ɗan karkara ya ce shaka basu sun maƙala al'aimanuna fal'aimanuna wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wato dama ake yi sannan dama sannan dama har ta kewayo kan mutum a ruwaya ta bukhari manzan Allah ya ce alafayen minu wato ku raka damuntawa a wajen shan abin sha anas dan maliki ya ce fahiyar sunna fahiyar sunna fahiyar sunna in ka ga ka sha abin sha kuma ka bai wa na hagun ɗinka ko kuma ka bai wa na na yammacinka sai dai in ka nemi izinin shi na damarka ko kuma shi ya yi izini yaro ne ɗan ƙarami yana zaune da ka sha abin sha za ka ba shi ce a a ba su wani su sha to wannan shi ya sauke wannan haƙƙin da ya kan shi ya kyauta da shi ba laifi in dai har shi ya kyauta da shi ba laifi za ka bai wanda ya ce a baiwa ɗin ne an gane ku ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda a hadithin yana cikin bukhari da muslim hadithin sahal ibn sa'ad ne sa'idi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama utiya bi sharabin fa shariba minhu wa an yaminihi wa ghulamun wa an yasarihi al-ashyakh fa qala lil ghulam ata'zanu li an u'diya ha'ula'i فقال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده yace an kai wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu kayan sha da ya sha a damar shi yaro ne ɗan ƙarami a zaune a hagun ɗin shi dattijawa ne su abubakar ne da su umar da su usman bayan manzo Allah ya sha sai ya kallaci yara ya ce yi za ka bani damar in baiwa 'yan agun dinnan da tijawa dinnan iyayenka ya ce a wallahi ya rasulallahi ba zan fifita wani ba akan rabon da zan samu daga wajenka daga kai sai ni da ka sha in sha in ce kawa wani ya ce a to malamai suka ce yaron nan mai hankalin na abdullahi dan abbas ne suka ce shine ya ce ba zai yi haka nan ba ya ce saboda faralar sha daga annabi sai shi shi ma yana son ya same ta wasu kaɗai ba ne wanda suke son wannan ki alheri na'am وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب sannan kuma an yi hani hani wanda yake na haramci bai dace ba anin nafkhi fi ta'ami wa sharab dangane da yin busa mutum ya busa abinci wannan bai dace ba ka dauki abinci kai saboda malamai suka ce wannan a ciki akwai attafa'ul attafa'ul shine busa da kake kana busa albarka ta tahi ne kaga an yi hane game da yin haka nan an gane ko yin busa a cikin abinci ko yin busa a cikin abin sha kaga wani haƙƙi a cikin abin sha ka raka ka koma can kenan bai dace ba hakanan bushewa littafi shi ma bai dace ba idan ka kura a jikin littafi ba bushe ta ba za ka haɗa shi za ka yi sai ka bubbuge shi amma busawa bai dace ba Na'am. Wa anin shurbi fi aniyati zahab wal fidda. Hakanan kuma an yi hani hani wanda yake na haramci dangane da shan abin sha ko cin abinci ko yin alwalla fi aniyati zahabi wal fidda a cikin akushi makayi wanda aka yi shi na zinari ko na azurwa. wato wannan bai dace ba komin kudin da Allah ta'ala ya baiwa mutum bai dace ba ya sha ruwa a cikin silba ta zinari ko a cikin aset a kamai abinci a cikin aset na zinari bai dace ba saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadithi yake cewa allazi yashrabu min ina'i zahabi wal fidda fa inna ma yujarjiru nara jahannama fi batni dukkan wanda yake shan abin sha a cikin akushi na zinari ko na azurfa to ya sani yana kwankwadar jahannam ne yana zubawa a cikin shi yana kwankwadar jahannam ce yana zubawa a cikinsa sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadithi ya ce la tashrabu fi aniyati zahabi wal fidda wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah wato kada ku ci abinci ko ku sha abin sha a cikin akushi na zinari da na azurfa hakanan kuma kada ku ci abinci a cikin tireruwansu don wato wannan kayan alatu wanda aka haramta muku na kafirai ne a nan duniya amma ku kuma a lahira su ne abinci su ne wato makamin da za ku ci abinci da su kwanan da za ka ci abinci da shi na zinari ne silbar da za ka sha ruwa da ita ta zinari ce gadon da za ka kwanta a kan shi na alharini ne duka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa na'am ولا بأس بالشرب قائما wala ba'sa bishurbi qa'iman babu laifi idan mutum zai sha abin sha ruwa ne ko hura ce ko kunu ne ko tukudi ne ko oriba ce ko wani abu to ba laifi ya sha shi a tsaye ya halitta shan abin sha daga tsaye ba haramu ba ne waɗansu daga cikin malamai tun daga sahabbai wannan matsala ce khilafiya tun daga sahabbai akwai wanda suke ganin cewa haramu ne shan abin sha daga tsaye saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin musulun na ha ani shurbi qa'iman faƙala man nasiya fa shariba wa huwa qa'imun falyastaqi manzon Allah yayi hane game da shan abin sha a tsaye kuma ya ce duk wanda ya mance ya sha abin sha daga tsaye to ya amayo shi suka ce to wannan lalle mai ƙarfi ne abin nan da haka ibnu hazmi zahiri cikin littafin al-muhalla bil athar wato ya kausasa magana akan wato haramci shan ruwa daga tsaye shan abin sha daga tsaye saboda wannan hadisin da yake cikin musulun to amma akwai hadisai wanda suka tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya sha ruwa daga tsaye sannan kuma ya tabbata aliyu na abi ɗalibin ya sha ruwa daga tsaye wanda ma'aiki ya sha ruwa daga tsaye yana cikin bukhari yana cikin musulun abdullahi dan abbas ya ce saƙaitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama min zamzama fashariba wa huwa qa'imun wato na shayar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ruwan zanzam wannan rijiya zamzam din to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya sha wannan ruwa lokacin alhali yana tsaye ya tabbata kuma cikin sayyid bukhari hadithin annazal ibn sabra annazal yace ali ibn abi talib wato sallar zuhura faqa'ada في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر فأتي بماء فشرب فتوضع فغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما ya ce wa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama sana'a mithla ma sana'atu ya ce wato wannan ba wai sabon abu ba ne na zo da shi ya ce abin nan da na yi haka ma'aiki alaihi salatu wasalamu ma ya yi shi ya ce akwai wanda daga cikin mutane suke ganin cewa bai dace ba mutum ya sha abin sha daga tsaye to amma malamai suka ce kamar yadda al'imamun nawawi yana daga cikin malaman da suka haɗa kan hadisan guda biyu suka ce bayanu annal akmala wal afdala ashirbu ra'idan ma'ana babu bayani jawazi shurbi qa'iman wa bayani anna al-akmala wal afdala ash-shurbu qa'idan kuma sai ya kawo waɗannan kin hadisan wanda waɗansu zahiruha an-nahyu waɗansu kuma zahiruha al-ibaha na'am
فلا ينبغي لمن أكل القراص أو الثوم أو يلبسل ميئا أن يدخل المسجد na'am nayi anhu نعم malam yace wala yanbaghi bai dace ba duka kowanne ana faɗa na'am wala yanbaghi bai dace ba liman akalal kurratsa ga mutumin da ya ci lamsur ya ci lamsur lamsur wani abu ne wanda yake nau'i ne irin nasu albasa wanda in ka ci shi yana da ɗanyi ka ci shi kafin a dafa shi to zai iya sawa ka ka dinga jin kunyar shiga cikin jama'a to bai dace ba ga mutumin da ya ci lamsur awi tsauma ko athum ko kuma tafarnuwa awil basla ko kuma ya ci albasa nayyi'an wanda take mai ɗoyi wanda take ɗanya ya ci ta ɗanya irin wato ni'an da nayyi'an duka kowanne fassarar su da wato ɗanya a idan aka ce ɗanya shine dan ya fitar maka da wanda aka dafa ta saboda albasa su lamsur su tafarnuwa wannan duka kayan gyaran miya ne wanda in ka kawo aka gyara maka miya da su aka sarrafa maka in ka ci ya kamance ma a murya kake saboda daɗinsu to amma a haka ne idan mutum ya ci to bai dace ba in ya ci su an yi da hulal masjida ya shi- ya tafi masallaci saboda in ya shiga masallaci wato warunsu yana cutar da ɗan adam to dukkan abin da yake cutar da ɗan adam to mala'ikai na ubangiji subhanahu wa ta'ala suna cutuwa a dalilin shi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadithi man akala tsuman au baslan au kurrasan falyatazilna wal yajlis fi baitihi aw wal yaq'ud fi baitihi yace kuma a ƙarshen hadisi yake cewa fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam a to malamai suka ce mafhumu hadal hadith shine kenan yana nuna akan ya halitta mutum ya tafi kasuwa ya je shi ya zauna a shagon shi duk wanda ya ka kan shi siyan kaya shi dai zai ji wari can gane ko suka ce ba laifi to amma waɗansu suka ce ai tunda maza Allah ya ce wala yaqa'ud fi baitihi wato an sa mishi takunkumi ne na ba zai huta daga cikin gidan shi ba ya zauna a gidan shi kadai ya raka ware shi na'am
ويكره أن يأكل متكئا wa yukrahu an ya'kula muttaki'an an karahanta wanda zai ci abinci ya ci abinci ya gida irin kwanciyar da tijawa bayan magariba zuwa isha'i a cikin masallaci wannan shine alittika'ul manhiyu anu waɗansu kwa daga cikin malamai suka ce a nan ana nufin alittikawo ana nufin zama a tarabbo irin zaman na bai dace ba mutum ya ci abinci a haka saboda in zai ci abinci ya ci abinci irin zaman sallah ya ci abinci ya yi tsomomo ya fi sama da ya yi shi a zaune dan galgal gane ku kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisin abu juhaifa wato inni la akulu muttaki'an a abu sulaiman al-khattabi da waɗansu daga cikin malamai wanda suka yi wa wannan hadisi sharhi wato sun kawo wannan maganar duka guda biyu alittika'u imma ya zamanto irin gidar wannan imma ya zamanto zama dangargan kamar yadda ya kawo cikin littafin ma'alimus sunan na'am ويكره الأكل من رأس الت- من رأس السرير Mm, Malam ya ce wa yukurahul akil an karhanta cin abinci makaruhi ne mutum ya ci abinci min ra'asi tsarid daga saman abinci idan aka ce a tsarid wato shine abinci wanda ake yinsa da guntattakin gurasa abinci ne na fulawa irin gurasa ce kuma guntattaki wannan shine ake ce da shi a tsarid waɗansu na ce da shi talge waɗansu kuma suna ce da atharid wato shine tuwo an gane na'am wani hiya ani da kirani fitamri to shi kenan a wannan ba wai atharid kaɗai ba duk abincin da za ka ci inda ya zamanto yana da tudu to an yi so ka fara daga ƙasa kare ka ja kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yana saukowa yana saukowa manzo Allah ya ce fa innal barakata fi a'laha Kun gane ko albarkar tana saukowa ne daga sama to in ka yaɓe sama daga farko ka kwashe gurin albarka din amma kana ci daga ƙasa albarkar tana ta gangarowa tana ta gangarowa har ka ƙare ka ci ka gama cikinka albarkar tana nan an gane sannan kuma an yi hani dangane da alƙiran wato yin rubu-rubu fitamri a cikin cin dabino wato ana sumuni-sumuni ka ce mu muraka rubu-rubu a cikin cin dabino alƙiran shi ne haɗe kowa yana ɗaukan dabino ɗaya-ɗaya yana ce kai kuma saboda kasan cikin duhu ne ka raka ɗaukan biyu in ka saka a bakinka ya kara ka hudu wa ɗiyan da binu bi kana watsaswa bai dace ba an gane saboda a cikin yin haka akwai cutar su a bakancin abincin naka eh saboda su in suka ci uku kai ka ci shidda ka ci goma su sun ci guda biyar an gane na'am وقيل إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه wakila to aka ce inna zalika to haƙiƙa wannan hani da aka yi na haɗa dabino mutum ya dinga ɗaukan biyu sabban shi suna ɗaukan ɗaiɗai ma'al ashabi shuraka fihi idan zai ci tare da abokanan shi ne wanda suka yi tarayya cikin siyan wannan dabino aka yi kuɗi kuɗi kawo ashirin in ka ashirin ya ka ashirin ya kawo ashirin muka siyi tiyar dabino ko muka siyi zakkan dabino to an zuba ana ci to wannan shine hannun da aka yi na'am ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم wala ba'asa bidhalika yace babu laifi babu laifi mutum ya dinga ɗaukan bibiyu yana sawa a bakin shi ma a halika idan ya zamanto za ku ci ne tare da iyalinka za ku ci da ɗiyanka ka siyo da bino tiya guda ta zuba a cikin tire su saboda yara ne suna ɗaukan ɗaiɗai kai kuma ka raka ɗaukan bibiyu babu laifi saboda kai ne ka siyo wannan kuma dama shi da bino wato kaya ne na marmari yanzu a nan ba abu ne wanda za a ci a gama ciki kaɗan ci ne ka tashi ka bar musu babu laifi ka ci bibiyu su suna cin ɗaiɗai au ma qaumin takunu anta at'amtahum ko kuma tare da mutanen da ba ɗiyanka ba ne ba matarka ba ce amma kuma kuna zaune ne a fada kai ne ka siya abin kai ne ka siya abin kai ne ka ciyar da su wannan cin dabina an gane ko to ba laifi ka ɗauki bibiyu ka haɗa bibiyu wannan hadisi ya zo cikin wato sayul bukhari da muslim hadisin jabala ibnu hadisin jabala ibnu suhaim wato ya ce asaba na amu sanacin ma'abinin zubair farazakana tamaran famarra abdullahi bin umar radiyallahu anhu fakana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya murru bina wa nahnu na'kulu wa yaqulu la tuqarinu fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama naha 'anil qiran wato abdullahi dan umar jabala ibn suhaim ya ce wato shekarar fari ta same mu lokacin da abdullahi ibn zubair shine gwamna sai ya ba mu wato ya taimaka mana da dabino kowane guri ake ba da dabino a ce a rakaci to abdullahi dan umar yana zauwa huciya ta wajen mu sai ya tardo mu muna cin wannan dabino a kullum in ya gan mu muna ci sai ya ce latu ƙari ne kada a dinga yin rubu-rubu in ya zamanto waɗansu suna sumni-sumni ne an gane ko wani ne aka ba su da biyu a cikin dare da shi da abokin shi kuma ga bako ya zo shi aka ce ku ci wannan kan safiya ta yi shi ne ya tayawa abokin shi maraka ruburu kai ba ba ba wannan bane ba da biyu bane dan wake ne aka ba su ya ce a maraka ruburu shi yadda suka fahimta istilahin su sumuni sumuni mu raka ɗaukan ɗaiɗai rubu rubu a raka cin bibi shi ko bakon wannan bai ma san ba abin da suke ni abokina mu raka rubu rubu ya ce ban matsala suke ci suke ci da aka ƙari ya suka wa shi wannan bakon sharhi daga ce amma malam ba ku gane ba abin da muke nufi da rubu-rubu ko ya ce ka ban gane ba daga ce ai dan waken nan da aka kawo ɗazu da muka ce mu raka rubu-rubu wato mu raka ɗaukan biyu saboda kai kana ɗaukan ɗaya da ya shirya ce to haka ne kuke ni daga ce cayo ni bu ma san ba dan wake ne da fari ya ce ni na aza dambu ne bu ma san ba abin da nake kwasa ta shi bi wani abin da yake kwasa sai shi ya haza da mu ne ma zan ma nawa yake kwasa yake sa baki shi na eh wala ba ta fi tamri wa shirihi an ta jula an ta jula ya duka kir'ina ya bi ta akula ma turidu minhu malam ya ce wala ba'asa babu laifi fi tamri wa shibihi idan mutum zai ci da bino ko makamancin da bino irin abin da ya shafi su inabi an ta jula ya duka wato hannunka ta dinga circulation ta dinga kai kawo fil inaya a cikin wannan akushi da cin abincin nan ni ta kula ma turidu minhu saboda ka ɗoki wanda kake so daga cikin wannan dabina babu laifi an gane an zuba an zuba dabino a nan a gabanmu kaga wani dabino a can wanda ya fi kowanne girma ko ya fi kowanne nagarta ba laifi ka miƙa hannunka ka ɗau saboda babu shi a gabanka an gane ku? na'am wale ta gasar liyadi ya ƙabala ba'am minas sunnati Mm. malam ya ce ghasulul yadi wankewa hannu qabla ta'ami kafin a ci abinci laisa minas sunnati wannan baya daga sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato baya daga cikin abin da aka yi umarni da shi illa an ya kuna biha azan sai dai in ya zamanto a wannan hannun akwai datti irin ka tashi da sahwalo ka je ka wata sabga kun gaisa sama da mutane arba'in wannan ya baka hannu kun caba wannan kun caba wani baka san abin da hannun shi yake ɗauke da shi ba ka zo za ka ci abinci to wannan sai ka wanke hannunka saboda shi ne wato tsafta saboda zai iya yiwuwa wani ya caba wani abu a hannun shi amma bai gaya maka ba da kuwa gaisa da shi cikin dubu ka gaisa da wannan ka gaisa da wannan ko kuma ka tashi daga barci da makamantansu to sai ka wanke wannan hannun amma in ya zamanto yanzu yanzu nan ka yi alwala ka shiga aka yi sallah da kai an huto za a ci abinci ba za a ce kowa ya wanke hannun shi ba ba ya daga sunna saboda hannunka lafiyan shi kalau na'am
wale gasar liyadahu wa ƙawo ba'a ba'am minas hamari wal yaghsil yadahu wa fahu wanda ya ci abinci sai ya wanke hannun shi ya wanke bakin shi ba'ada ta'ami min al-khamar bayan ya gama cin abincin da yake doke da romuwa bayan ya ci abincin da yake da matsi to sai ya wanke hannun shi kuma ya wanke bakin shi kale bar bakin shi haka nan wale yi marmida fahu minan labani wal yumid fahu min al-laban sai ya kurkure bakin shi saboda madara da ya sha
وكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من القبان malam yace wa kuriha an karhanta ghaslul yadi bi da'am mutum ya goge hannunsa bi da'ami da abinci ka gama cin abinci ka sa hannunka cikin hatsi kai haka kai haka kaga ya gogo yayi hori fat kuma ka tashi ka karkade shi ka huta wannan makaruhi ne au bi shay'in min al-qadani ko kuma da wani abu daga cikin dangin abubuwa masu kwamso guda bakwai wake ka sa hannunka cikin waken awara ko cikin wake na gida ko waken nasara ka gyara hannunka ka gyara hannunka ya koma kama baka ci abinci ba wannan makaruhi ne وكذلك بالنخالة wa kazalika bin nukhala hakanan kuma an karhanta mutum ya goge hannunsa wato da annukhala dissa mutum ya goge hannunsa ya saka hannun shi cikin dissa bayan ya gama cin abinci ya turbuda hannun shi cikin dissa irin yadda za a ga inda suna wani lokacin za a ga suna gogewa ƙafafuwansu bayan sun gama cin abinci mai matsi ya su goga matsin a jikin ƙafafuwansu shikenan ko kuma su goge da dissa ko wani abu makamancin haka to malamai suka ce disar da aka yi hani da gogewa wannan akanta ita ce disar alkama amma in dai ba ta alkama ba ce irin su da sha'ir irin su da sa ta hatsi irin su da sa ta dawa wannan ba laifi saboda kimar su ba ta da yawa idan aka hada su da kimar da sa ta alkama na'am وقد اختلف في ذلك malam yace wa qad ikhtulifa haƙiƙa malamai sun dada juna sani fi zalika a cikin wato wankewa hannu da dissa ko da ta alkama ce ma Mm.
ولتجب ولتجب نعم، نعم، إذا بابا، دعيت أمانة إلى دعوة.
وليمة المؤرس Mm.
إن لم يكن هناك لهو مشهور malam ya ce wani tujibu wato wajibu na alaika an tujiba da'awa wajibi ne a kanka ka amsa kira idan du'ita idan aka yi gayyace ka wani ya yi invitation ɗinka ya gayyace ka ila walimatil mu'ris zuwa ga walimar mai angwanci abokinka ko ɗan uwanka ko wani yayanku abokin yayanku ya gayyace ka zuwa walimar angwancin shi ko walimar wani aure da za a yi a wani guri to wajibi ne a kanka ka amsa wannan gayyatar amma da waɗansu sharuɗa na farko idan lam yakun hunaka lahawun mashhur idan ya zamanto a wannan waje na walima babu wani wasa wanda yake shahararre wato dama kafin a ɗaura auren za a yi shi ne 20 daidai ga watan rabiul akhir tun wajen goma kaji an ce ai a- ana ba da sanarwa kullum a gidan rediyo za a kawo su ala cibulle su ɗan ƙwairo su wane ne su wane ne irin su a ce su su su adam iya zango ma za su zo su sa alluhu duk wanda yake son kallo adama garin mai je shi to kai kuma mai arma mahali ya gayyace ka kaga wannan lalle akwai cabawa a can wa to kaga wannan lahawun mashhur din nan ba za ka amsa ba ba wajibi bane a kan ka amsa ba za ka tafi ba ko da abokinka ne za ka iya gaya mai wani uzuri aw munka wala munkarun bayyinun waɗansu daga cikin malaman da suka yi wa risala sharhi suka ce wala munkarun bayyinun wannan tafsiri ne na lahawun mashhurun din wato wala munkarun bayyinun ba adafi bane wato tafsiri ne na lahawun mashhur din idan aka ce in lam yakun hunaka lahawun mashhur shine in lam yakun hunaka munkarun bayyinun wato wani abu wanda yake abin ƙi a shari'a wanda a fili ƙarara hane shi yake to wannan ba za ka amsa gayyata ba a wannan lokacin waɗansu suka suka ce a'a lahawun mashhur wannan jumla ce mai zaman kanta wala munkarun bayyinun jumla ce ma'dufa alaiha wato babu wani kuma abin ƙi wanda yake a fili ƙarara ba a wasa wanda yake shahararre amma ka san idan ka je ka to akwai kiɗe-kiɗe akwai kiɗe-kiɗe akwai katuwal wato baf-baf na nbc da ake ɗakowa a ajiye su a yi ta sawa waƙoƙi kawai ana ta cashewa da shige da huci na maza da mata a gurin to wannan babu laifi ka ƙi amsawa
وأنت في الأصل بالاختيار malam ya ce wa an bil khiyari amma kai kana da zaɓi idan ka tafi wajen wannan auren fil akli cikin cin abinci wannan idan baka azumi kana da damar in aka gayyace ka aka huddo abinci ka ce ku ci abincinku Allah sanya albarka ko kuma ka ci kana da dama shari'a ta baka damar kowanne daga ciki in ka ci falillahi alhamdu in baka ci falillahi alhamdu abin da yake wajibi akan ka ka sauki na'am وقد أرخص مالك في التخلف بكثرة زحام الناس فيها Malam ya ce wa ƙada arhasa malikun, haƙiƙa al'imamu Malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, ya yi rangwame, fitta hallufi anha cikin mutum ya zauna a gida ga barin amsa ga- gayyatar da aka yi mishi. li kathrati zihamin nasi fiha saboda yawan cacurundo na mutane saboda yawan cacurundo na mutane a cikin wannan walima din aka ce kai mutane ne har da na kasashen waje gashi nan shi angon ma baka iya samun damar ganin shi to babu laifi ka ki amsa wannan gayyata saboda ko kuma ya zamanto a ciki akwai cacurundo na mutane akwai cakuduwa maza da mata shigi da huci wanda ba kan shi kuma kai kuma gashi a gida kana da uzurruka da dama kana da barci ka tara lakum nashi ka tara lakum ta jama'a ka tara lakum ta adda to shi ke ya ga zuwa can yin eh kai kowace lakum kin taka alhamdulillah alhamdulillah subhanahu wa ta'ala